mai sauraro a kan mita 88.5 da laifin murar zamani suna na abba isa muhammad da kanan makarantar ma'asasa wato makarantar sheikh muhammad gazi da take yankin sani mai nage a karamar kuma gwale da ke nan kano inda a wannan lokaci aka cika alkawarin da aka yi wa ɗalibai fiye da 800 waɗanda suka haddace alkur'ani mai girma aka kuma yi bikin yaye su a ranar lahadin da ta gabata inda a yau ake cika musu alkawarin da ake musu na ba wa kowane ɗalibi naira dubu talatin a matsayin wata gudunmawa wanda har ma mun samu zantawa da wasu daga cikin ɗaliban da suka rahoto da wannan sunana ibrahim ibrahim ka yankin dala ɗan dishi shekarar kano sha uku to ga shi ka haddace alkur'ani mai girma a yau kuma an ba ku tallafi kun naira dubu talatin talatin ya kaji gaskiya na ji daɗi sosai da an cika mana alkawari don an baka kai me za ka yi da naka dan jiran kai ya mu dubu goma in ba wa mu dubu goma in ma an ɗau dubu goma me za ka yi da dubu goma da ka ɗauka zan gyara keke na to me fatan ka ko sakonka ga waɗanda suka asasa wannan makaranta ina fatan alheri Allah Allah ya ji kan shaka isaka rabi Allah ya ƙara mai Allah ya mai rama an kuma makaranta kullum na ringa yin dubi'i dubi'i yanzu za ka ɗan iya rera wa mai sauraro kaɗan daga cikin karatun alkur'ani mai girma eh to kamar wata sura ko aya سورة الإسرائيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا صدق الله العظيم أم هاني طيب آمد shekarun ki nawa goma sha biyu me aka baki kuɗi nawa dubu talatin to me za ki da su baba ta karkaro to ya kika ji da aka baki daɗi na ji me za ki cewa wanda suka baki Allah saka musu da alkhairi to kina da wani sako da za ki gaya wa yara musamman wanda ba ta zuwa makaranta wace shawara za ki ba su shawarar da zan ba su shi su shiga makaranta in sun shiga kuma su dage akan su yi karatu Sunana Maryam Muhammad.
ya farin cikin ki a yau da aka ba ku wannan kuɗi naira dubu talatin talatin Eh, na yi farin ciki sosai kuma na gode Allah da samun su. Daɗo su ba daɗi ɗaya ba ne ba, farin cikin da yake tare da su ta hanyar da ka same su ya fi komai daɗi. Na gode wa Allah.
ke daga ina kika zo wannan makaranta Daga unguwar Tukuntawa, to yanzu ya za ki da kuɗin da aka ba ku ababe ne na alfahari. Gaskiya ina so na yi abin da zan yi alfahari da shi wataƙila na ba wa iyayena ko da ba su yi komai da su ba da su farin ciki da cewar yau yar su ta haddace Qur'ani kuma ta musu wani abu da su ji daɗi da shi.
dama kin sare da kuɗin ban san da su ba ban san ma ana bayarwa ba sai da muka gama aka faɗa mana ya sunan ki Aisha Fani Kadi shekarar ki nawa sha biyu to yau ga shi an ba ku wannan alƙawari da aka yi muku na kuɗi naira dubu talatin talatin da ya kika ji da aka zaɓi na yi farin ciki sosai to me za ki da su zan ba wa iyayena gaba ɗaya ko kuwa gaba ɗaya dama kin yi tsammanin za a baki a'a ya kika ji to da aka baki
na yi farin ciki sosai me za ki ce wa ƙawayenki musamman wanda ba za zuwa makaranta ina yin musu albishir da su zo makaranta saboda ilimi ginshiki na rayuwa ne ya sunanka sunana abubakar lawan sabi rabiu tabbas mun ga an yi mana alkawari kuma an cika mana muna godiya ga wannan abu da aka yi mana saboda an karrama mu da irin wannan abu da aka yi mun yi lamari na alkur'ani kuma an nuna mana halacci na alkur'ani an yi mana hali na alkur'ani saboda wannan gida ne na alkur'ani kuma mun ga hali na alkur'ani alƙawarin ne aka yi alkawari aka mana kuɗi naira dubu talatin talatin da duk wanda ya ya haɗa wannan haddata alkur'ani sai me za ka yi da naka ni to abubuwa ne da yawa don ni lissafe lissafen ma kafin a bani tun kafin a bani ma na dinga lissafe lissafe a rai Gas- gaskiya ne kenan ka ci bashi kafin kuɗin su zo hannunka a ni gaskiya na na dan ciwa shi yawwa ba nan ciwon ciwa don har na ci bashin dubu biyu na ci kaza ma jiya da dare yawwa yanzu to ya za a yi da ragowa a to yanzu abin da za a yi da rago gaskiya abubuwan sai an zauna ma don ni lissafin sun wuce kai don an yi shekara guda ana juhudi ba a rike irin wannan kuɗi masu abu ba sai kori dubu talatin ɗin sai baka taɓa riƙewa ba A- an an rike amma tun da aka zo lamari na qur'ani an ajiye komai ne ita in za ka hadda ne take ajiye komai to kuma mun ajiye ba a samu irin wannan gaskiya ba amma wani lokaci dan ni ji nake da kasan wanda aka yi mun kyautar umarawa ko in ce hajji ma zan ce baki daya
haka zalika mun zanta da wanda ya wakilci bangaren gidan marigayi Sheikh Khalifa Isa Karaju a yayin raba wannan kuɗi ga waɗannan ɗalibai da suka haddace Alƙur'ani mai girma. Mai sauraro zai so ya ji suna da kuma wakilcin da ake. Suna na Abdulmalik Khalifa Isa Karaju ɗaya daga cikin ƴaƴan Khalifa Admiral Wa. To gashi a wannan rana da aka yi alƙawari bayan wannan sauka ko kuma haddace Alƙur'ani da ɗalibai fiye da ɗari takwas kai. A yau an yi alƙawarin za a ba su tallafi ko kuma wani tagomashi na naira dubu talatin kowannen su ya abin yake a yau.
ko shakka babu wannan abu wani abu ne wanda cikin hikima ta ubangiji abu ne mai daɗi wanda allah ya kawo mu yau gashi ɗalibai sama da mutum ɗari takwas da wani abu sun haddace alƙur'ani wanda shine burin mahaifin khalifa lokacin da ya fara wannan makarantar wacce ɗalibi zai zama ya haddace alƙur'ani cikin shekara ɗaya a lokacin da ya fi mutum ɗari uku ba bayan rasuwarsa yau kimanin shekara hudu zuwa kusan biyar kenan ana ci gaba da wannan aiki kamar yadda ya bari an samu mutum 500 600 har 700 yanzu ma gashi ana magana mutum 800 idan ka haɗa wannan adadi za ga kusan adadi ne na dubu ne wanda shi a rayuwarsa babu abin da yake so illa ya kasance mu'amalar sai kasance shanin addini da alƙur'ani kuma burinsa ya ga cewa ko da baya nan aikin nan ya ci gaba Allah cikin yadda su kuma gashi abin ya ɗaure kuma muna fata ubangiji ya tabbatar da wannan abin da layu mai dini ya zama har abada mu kanmu mun ɗaura haƙƙi zuwa kan zuriya mu gaba kida kuma wannan wani abu ne na ihsani wanda in kai mutum zai ji daɗi kimanin dukkanin mutum an ce a bashi naira dubu talatin mutum ɗari takwas da wani abu banda ɗaliban su da ko kuma ɗaya makarantar wacce take ita a jikin gidanmu take su ma da an haɗa su akalla su ma wajen mutum ɗari biyu an ba su wannan ihsani wannan abu ne wanda wani abu ne wanda ana so mutum ya kasance yana cikin farin ciki har da cewa Qur'ani kuma ya zama yana annashuwa su da suka aka ba su suna farin ciki mu kuma da muke yi kokari muka ga mun yi abin da muka yi mu kan mu abin yana mana daɗi tunda al'umma annabi ne gaba da kuma mun gode Allah da ya zama to gaba ki ɗaya mun zama uwa ɗaya uba ɗaya wannan abu ga shi har abada zai kasance cewa duk wani yaro idan ya tashi zai tuna cewa dalilin halifa ya haddace alqur'ani kuma burin khalifa kenan Akwai wani kira ga iyayen yaran da kuma su kansu ɗaliban.
to shi alkurani idan ya kasance an haddace shi to fa ba a barin sa ko kaga idan ya zama to ka bar shi to shi ma barin sa zai yi. to dole mutum ya zama ya kasance yana ta tilawa alkurani jimin da'ima to sai ya zauna masa kuma wannan abu aka kasance ana yin sa har abada to wasu ma bi iznillahi za su biyo bayan su yi sha'awar abu insha Allah Malam Musbau Tijjani Rabiu shine daraktan da yake kula da wato ɗaliban da suke haddace Alƙur'ani mai girman ya kuma yi ƙarin bayani a yayin wannan ba da tallafi.
To alhamdulillah mu dai babbar manufar mu kamar da khalifa Allah ya masa rahama ya kafa wannan abin alkhairi a zo a haddace alqur'ani a haddace alqur'ani yara su samu rayuwa ingantacciya to jin farin cikin wannan abu da ya kafa gashi ya kafu ya ci gaba da haɓaka bayan rasuwarsa kusan shekara biyar abin da gashi na ta hawa saboda haka iyalansa suka ga wanda hidima da suke akan wannan hidima alqur'ani ne da za a haddace da yara a shekara to bayan wannan adadi da muka samu gwaggwaba mai karfin gaske mai yawa wanda kusan ba a taɓa samun adadi ne wannan yawan da suka da tarwara ne a shekara ba suka ga ya dace a ce yaran nan an ba su wani kamar tallafi ko wani gudunmawa wanda za su je su sake rike rayuwarsu duba da yaran nan mafi yawancin su mabukata ne don aka ba su wannan abin zai ƙara taimakon su kwarai da gaske yadda za su rike rayuwarsu daidai gwargwado To a baya an ce kamar an fara ne da dubu biyar yanzu kuma gashi ana ba da dubu talatin.
eh haka abin kaga yake kamar yadda adadin da muka fara adadin mutanen bai fi mutum ɗari biyu ba aka tafi ɗari biyar ɗari bakwai kashi an kai mun kai kusan mutum dubu sai da ka dole abin da kake ƙara musu kurin hawa da duba da yadda rayuwa komai dama ƙara kuɗi yake sai da kan da kana ba mutum bara dubu biyar dole ba na kalma dubu goma haka za ya ta ƙara kuma haka muke sa ran shekaru mai zuwa ma a ci gaba da ƙarawa fiye da haka insha Allah.
An iya tantance jimillar kuɗin da aka ware domin raba waɗannan ɗalibai.
ta ai lissafin mai sauki ne ko kai zaka iya sai ka dubu sai ka lissafa dubu talatin talatin so ɗari takwas da sittin da takwas sai ka kai nawa aka shi to gaskiya muna ƙara jin kunnen su ƙwarai da gaske duk da dai kafin dama yaran nan su fita sai da aka tabbatar da karatun su karatu ne mai kyau amma kamar da ka sani alƙur'ani dama an kaba shi tafiya yake to muna ƙara zakarar da su akan lallai su rike kada a ce kayi tilawa an baka certificate da an zo an baka wani tallafi kuma ka je ka tafi karatu domin mu sai ya zama kamar ah, na kasu ne ga makarantar ana kiran ka dan mu'assafa kayi hadda nan kuma abu a tafi wataran aji karatun naka yayi kasa sai da kuma na ƙara zakarar da su an muna bishara gare su wanda yake da buƙatar ma ya zo ya ƙara gyara karatunsa ya zo nan za mu sake bashi dama ta biyu ya sake ƙara karatu to abinda muke tuna musu sani wannan su ne tsarkakakkun kuɗi duk kuɗin da ka same su a lilin alƙur'ani wannan masu tsarki ne ya kamata na mutum yana da jari ya je ya sa su a cikin jarin dan ya ƙara albarka in baka da shi ya zama wannan kamar wani jari ya zama maka wanda zaki alfahari da shi kuɗin da na fara jari kuɗi ne dalilin alƙur'ani na same su to da fatan ɗaliban za su ci gaba da wato bitar karatun alkur'ani mai girman domin dai samun ci gaba da haddace alkur'ani mai girman suna na abba yi sama mana ta tamanin da takwas da ɗaukar biyar da al'ummar da zamani sai kun sake jina a nan gaba